الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamun shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha tara ko ga watan rajab hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da takwas ga watan daya miladiya shekara 2026 in ya inganta wanda kai tsaye ana faran mu daga cikin wannan masallaci na ke tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulul sunna littafin babban malamin musulunci imam ahalus sunnati wal jama'a imam ahmad bin hanbal wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai. Ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatutukan su zama na sila mu duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi ya tsarkake zuciyoyin mu dariya da kuma munafici. wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na uku daidai a cikin wannan littafi wanda karatuttukan da muka yi kusan darasi na ɗaya da darasi na biyu mun yi bayani dangance da muhimmancin karanta da aƙida a cikin mutane muka ci gaba da bayani da kuma illa na rashin karanta da aƙida a cikin al'umma irin abubuwan da yake jawowa wanda da yau ma na so mu ƙara bayani dangance da wani alkhairi ne wanda suke karantar da aƙida suke samu sannan wani sakamako suke da a nan gidan duniya da kuma gidan lahira muna fahimta to sai na ga wannan ba bayani ba ne wanda ba za mu ce bai da mahimmanci ba sai dai in muka ci gaba da yin shi zai ƙara ci mana lokaci ba mu shiga cikin littafi ba muna fahimta amma abu ne wanda yake ga hili kowa ya san alkhairin Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin malumai wanda suke masu tsoron Allah masu karantar da al'umma hakikanin abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da su sannan kuma suna rayuwa mai daɗi a duniya sannan kuma suna kyakkyawan ƙarshe kuma suna mutuwa insha Allah ta'ala Allah yana iya ba su aljanna muna fahimta saboda annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya mutu yana mai faɗin la ilaha illallah muna fahimta ko zai shiga aljanna ko ba haka nan bane ba to za ka samu magabatanmu da dama in sun zo mutuwa suna cikawa da kalmar shahada kai bayan kalmar shahada da damar su ma kana ganin alamomi na kyakkyawan ƙarshe ta tare da ko ba haka nan ba wanda za mu za mu ji imam ahmad bin hanbal wannan mutuwa ya zo yi yana daga cikin tarihi shi mutuwa mutuwa ya zo yi shedan ya leko ta takanga yana cewa imam ahmad kai ka rabota a mutuwa fa imam ahmad kai ka sha shi ke nan yanzu ba ni da rabo a tattare da kai imam ahmad yake cewa a a har yanzu da saura har yanzu da saura allahu akbar kalli shedan fa bai barka ba har wurin mutuwa yanzu shedan ya leko ya ce to kai wala dan kai karfi na ko da dai baka zo mutuwa ba ko ba haka nan ba sai ka je yanzu zula dai yana ta daga ka hada yana kallon su yanzu wasu waliye ne bai san shi kuma wajen shedan bane ba waliyin Allah ba saboda shedan ne mai magana muna fahimta ai kuma wa'ancan wancan da ake kallo a matsayin wasu waliye ko su shedanu zaka ga irin haka ne suka bata saboda ni rishin sanin wannan aqida sai shaɗan ya zo ya rinka ma wani wahayi to kai yanzu dan Allah in ba ƙarshen jahilci ba muna fahimta ta ya za a yi wani ya ce ma wai ya ga annabi ido da ido nan da 'yan shekaru ko mutum ya ce ma har yanzu ana ganin annabi kuma ka ce mai hankali ne kaga shi yanzu wannan bayan rishin karatun aƙida kuma mahaukaci ko ba haka nan bane to wannan duka abubuwa ne wanda suke a zahiri duk muna kallon su amma in ka kalli wanda ake ce ma wa'ancan ahalus sunna ne wanda suka yi riko da aqida wallahi za ka same su mai yawancin su suna da nutsuwa ko ba haka nan bane kana kallon su kana kallon sunnar ta tare da su aka tambayi wani malami wai su ne yasa ahalus sunna ko da sun mutu akwai ambatan su yace to ai suna rayar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa ko sun mutu akwai ambatan su ban san kun fahimta ba yanzu ba ga Imam Ahmad bin Hanbal ba a in an gaya ma Imam Ahmad bin Hanbal yanzu rabon shi da duniya shekara dubu ɗaya muna fahimta da ɗari biyu har da wani abu me wannan littafin fada ake kara a yaya to su ahalus sunna ko da su mutu ka kalla su Imam Bukhari ko a su Imam Tirmidhi suna sa'i su Ibn Taymiyyah su Ibn Qayyim za su gani sun mutu amma rayuwa ne ko ba haka nan ba amma ka je ka dauko irin wa'ancan mutanen na kowane bangare za ka ga wasu su da ransu ma sun mutu ko ba haka nan bane ba yanzu ka dauka misali shehi lokacin da yana raye ɗayar bauchi tsakani da Allah ko da kai ɗan ɗariƙa ne ga zazzaki na raye ko da kai ɗan shi'a ne tsakaninka da Allah kahin ka ga wa'azin zazzaki kahin ka ga wa'azin ɗahir bauchi so ɗaya ko na zazzaki so ɗaya tsakani da Allah ka ga na malam jafar so nawa ko na malam albani a kuma ka ga yadda kanka gaskiya nawa kake amfana da shi wani yake mun wani malam mutanen nan namu sai su ce ina ta dora wa'azin ɗan izala cikin shugaban nan nasu ne sai yake yanzu da suka bani haushi sai nace to ku yi naku ku kawo yan dora ko ba haka nan bane kai yanzu ka kalla da ɗan tariƙar da ɗan shi'a duk su tashi ko wa'azin ahalus sunna ne ko ba haka nan bane ba in kuma ba wa'azin ahalus sunna za ka dora ba sai ne ka dora waka ko kuma ga sana komo a labarin shehun da na baku jiya ko wanda shehu a nishe ba da labari mai dinari dubu ɗari ka shuha wai a ce wai ka zo ni shan ka ce kana son mata ka ta aihu a ce ka kawo dinari dubu ɗari namiji kake so kana jiha wai yanzu da ya je sai tar da matar ta aiki kiyamaci sai zo ce mai shehu ka ce namiji za a aihun mini yanzu wannan sai an ce ma arne ne na zo na taba kiyamaci sai ce nawa muka yi da kai sai ce dinari ɗari ya ce nawa ka ba da hamsin ya ce to ko hamsin in in ka koma za ka ga namiji ya cika hamsin in ya koma wurin ya je tada ya mai da aka haifa ta zama namiji kai ko ka yi kowa zama mahaukaci sai an ce ma wannan ƙarya ce ko ba haka nan bane in dai ka yarda da wannan ko to ba likitan da zai baka magani to haka nan kai yanzu ka kalla shehi da ya mutu kwanan nan wani mutu ce wai sun samu sakonni sai ni guda arba'in cewa shehu ɗayar bauchi ya haɗu da manzo Allah a gidan uban ka samu saƙwani ko ba haka na- ko baban ni wai masu saurare ne suke bani mamaki ɗan shehu sun ce a wai yanzu ma za a iya haɗuwa da shi ido da ido wallahi ka da ya gashe dani tsakanina da Allah ko ba haka nan bane ba kuma yana daga cikin abinda mu ahlus sunna ni dai a cira ta shi ne duk wani ɗan tijaniya cikakke in ya mutu ban mai adda Allah bi kan shi kuma ban mai adda Allah bi kan shi saboda ni to su an ce duk iskancin da kai sai ka shiga aljanna duk zulubin da ka aikata kowane iri ne in dai kana son shehu tijani ko shehu iyasi aljanna garanti to nan za ka ce Allah bi kan shi ta ba ta maka lokaci ko ko ba haka nan bane ba bai bukata amma mu muna roƙo duk lokacin da aka ce mun cika da i- mun cika muna fatan mu cika da imani to ku yi ta muna addu'o'i ku yi ta muna addu'o'i Allah ya yahe mana lahikan mu da kurakuran mu amma dan tijaniya idan mu cika ku kuskura ku mai addu'a in yace me yasa ce a'a to ai ku ku riga kun samu aljanna ko ba haka nan bane ba mu kuma muna nema a ko ba ku gane ba an yi ako ya ayi haka alaji a ni sai to to in ka ga mutum ya cika da kalmar shahada yana nema aljanna ne to su yan tijaniya sai riga sun samu dan me za su tsaya wata kalmar shahada wurin mutuwa a suka yi haka yace shehu ya cika da alhamdulillah in ji bafa hoto da yace zaba ya kuma ta ce shehu ya cika da diwani a wallahi ku rike sunna za mu za ku ji wasiyar da imam ahmad bin hanbal ya yi ma ɗan shi da ya zo da ya zo mutuwa za ka yi mamaki ku saki kowa duk wani waliyi ba waliyin ba waliyin shaidan ba ko waliyin Allah ne ka ka shika ma Allah ko ba haka nan bane ba kai inda ya samu kai ma ka samu daga can ba shikenan ba ana raba abu ka jira sai wani ya amso ya yan maga wurin can inda ake bada ko ha bude kai wani irin mara rabo ne ai sai karshen rishin rabo shi ma Allah nan cewa ud'uni astajib lakum ka jira sai ka kai ma wani mara albarka kuɗin ka wai ya hada ka da abu to kun gani shi yasa a ci gaba da karantar da mutane a shida kiri-kiri wani shirin ɗariƙa kiri-kiri gaba da gaba ya ce da Allah yake gaya mana ha da Allah ku rage wayan mu da mutane kai ya ce to ku abin naku zanen suna kun ce babu kyau addu'a mutu kun ce ba yace to in kuke so mu ce yace yanzu karshe addu'a ma sa kuke kowa ya makai shi a bar babu kuɗi muna yi to me kuke so mu ce wallahi haka yace yace ni kuke zo muke yace yanzu fa kana da hoyi almajiri na ne matar shi ta aihu yanzu yake ga mu ya zana sunan masallaci mu kuma bai san na masallacin ba mu hada muke da shi muna bin mutane sannu sannu ne su gane wancan babu kyau sannan mu zo kuma mu kora su daga masallacin saboda in ka watsa su duka abin zai musu ya kowa haka nan to yanzu in kai je kauye kace na masallacin ma babu sai a ce mu ba abu dama mun ga mu kwancan ma mu san bai bane ba saboda ni su suna kallon zanen sunan wani abu ne wanda yake wani bangare na addini to kun ga karantar da sunna da ci gaba da neman ilimi na sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yana karewa ne cikin alkhairi shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa neman ilimi yake kullum yana tare da alƙalamin shi da tawada muna fahimta yace tun da ya mallaki hankalin shi insha Allah kuma sai mutuwa to haka ake so mu zamana yau ka kalla in kana ATM da kaji an ce ga wata farmasiyon can yadda in mutum yayi ta zai dan samu wani zai rage kudin tike ko ba haka nan ba sai kaga suna ta gaigawa ko a ko ba haka nan bane to shi da yake kasan mutane suna kallon aske harkar nan ta Allah ko shigaranci suna shakka yanzu da zaka ba mutum jika goma ka ce je kan kai sallar nafila mai kyau ina ganin ka haba malai in yayi ta kace wancan anya ba sahabi bane amma yanzu shi da kai shi ya san Allah ya yi mai alƙawarin da ya yi na jika goma in ya yi sallai amma ya kasa tsayawa ya yi ta aliki to ya yarda ku a ya yarda sauko ne kuka ce to a gurguje ɗan uwa sai muka ce za mu ƙetare mu shiga cikin bayani na shi wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi shi ne wa imam ahalus sunnati wal jama'a wanda akwai littattafai da dama wanda sun yi bayanin tarihin wannan shehin suka ce sunan shi shine huwa Imam Ahmad bin Hanbal shine ake ce ma Imam Ahmad dan Hanbali ko kuma su ce huwa huwa Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Ash-Shaybani wannan shine sunan shi da kuma sunan baban shi da sunan kakan shi kenan ana ce mishi abu abdullah in an ce abu abdullah sunan ɗan shi ne ake mishi alkunya da shi muna fahimta baban wani kenan shi ne sunan shi shi ne ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal ash-shaybani shi ne sunan shi suka ce imam ahlus sunnati wal jama'a shine ake ce ma imam ahlus sunnah wal jamaa yace walu walu qiba bi hada ana mushi laqabi da imam ahlus sunnah wal jamaa yace wa huwa faqih rasul fil fiqh ma masanin ilimin fiqh ne ya kawahuwan shi sun zamuna da kyau gogaggen malami ne ami a bangaren fiqh yake cewa wa asba'uhu kuma kaga wanda suke almajiran shi mabiyan shi ja'alu fiqahu min jumlatil mazahib al-arba sun dauki fiqhun nan nashi da aka ce ya kware a ciki ko sun sa shi a ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu wanda suka shahara a duniya jiya muka ce wata mazhaba ce ta farko hanafiya sannan ne shafi'i daga hanafiya sai ne malikiya sai ne daga shafi'iya sai ne hanbaliya kenan sun ɗauki wannan sun sa shi a cikin wannan mazhabobi guda hudu sannan kuma ya kasance babban malamin hadisi muna fahimta suka ce imam ahmad bin hanbali ya kusa har da ciya hadisi miliyon guda kana ji a miliyon guda ba dubu ɗaya ba ba dubu biyu ba ba dimil ba ba tarantimil ba ba tankantimil ba kusan miliyon guda wasu suka ce san wani abu yi san wani abu haka imam ahmad bin hanbal ya habbace ba wai habbace matanan hadisi ba da isnadi an wani an wani an wani an wani an wani ya habbace hadisi kusan miliyon guda mu kuma wani na nan shekarar 25 arba'una hadisi ma ya kasa hada cewa saboda bakin uwa gare shi sai yawo yake da mudin ko ba haka nan bane yana kallon min halu akwai rishin rabu ciki kai yanzu yadda matasanmu suke ta hada ce modil modil idan da Allah da littafai suke hada cewa haka ne kake tsammani da mun samu gogaggun malamai ko ba haka nan bane to wancan ilimin yana da kyau ko haka ce amma wannan shi yayi kyau kun gane wancan yana da kyau amma wanga shi yayi kyau Allah sa kun gane ne ce ne kun ga duk aka kawo wannan sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama sannan kamar da muka ce ana mishi alkunya da abi abdullahi shi ne baba abdullahi dan shi wanda yake shahararre shi ma malami wanda imam ahmad bin hanbal an aike shi jira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ɗari ɗaya da sassan da hudu ana jiha hijira na da shekara ɗari ɗaya kuna ji shekara ɗari ɗaya da sassan da hudu a kenan san ku a samsa yanzu kuma muna shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a tabi'i ne sannan an ahe shi a ina ne Baghdad shi ne garin da aka ahe shi kuma an ahe shi a cikin mai wata rabi awal sannan kuma imam ahmad bin hanbal ya taso ne maraya maraya ne tajiha sai kuma yanzu kuɗi da kiratun tun da ka taso kana da kwalfi an ba ka ko ma ba a baka ba kana iya yin ɓata rai ka je ka ki tsayawa ka fahimto abin da za a koya ma saboda ba a biya ka kuɗi da kiratun ba ko to shi ko da ya taso imam ahmad bin hanbal ya taso ne maraya wadda ta ɗauki nauyin tarbiyyar shi wadda ta tarbiyyantar da shi ita ce wa ita ce mamashi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata rahama. Malaman tarihi suka ce Imam Ahmad bin Hanbal da huta shekara uku ko hudu ko biyar ba, mamman shi take ɗauka shi, take kai shi masallaci, take kai shi wurin malumai yana karatu. Shi da kan shi yake cewa, kanat eh kanat ummi tu izini qabla al-fajr mamata tana tada ni kafin sallah asuba a yake wasu zihibini ilal masjid sannan ta kai ni masallaci mamman shi ke kai masallaci ya salla asuba ko ya karatu mu yanzu wani yana jin ana salla asuba in ka tsara shi sai ku hara gaba sai hara gaba da ka ne ya zahi kabarin ka daban da daban musulunci ma ka kai kabari ba sai ban tsara ka ba dama ai kauna ce ta sa muke tsara ka ba ba haka nan ba ne ni ba ni so ina kwana a tsada ne in ka Allah sa ka tashi in ka kwanta ko wani yace ai ina da wani kinan nan zakara nake subhanallah baka san ba azabin zakara ba yace aha ki ma la hana ni kwana yake nace kage illa jahilci sai an ce ma jahili na ai ta gafama da to annabi ya hana zagin zakara kai hasali manzo Allah ya ce in kun yi kukan zakara ku ki Allah daga falalashi saboda ya ga mala'iku ko ba haka nan ba a shi kage yana da kyau zama da zakara ko to kage saboda jahilci shi zagin zakaran ma yake yace mammata tana tada ni jawaka ji yana yaro karami sake kai shi masallaci sannan in ana darasi ko bayan asuba ne sai ta dauke shi ta kai shi yace cikin duhun dare yaya ko da ya ci gaba da karatu zuwa kace shekara uku gaba ko bi Imam Ahmad bin Hanbal har ya haɗa shi alqur'ani yana yaro karami ya haɗa shi qur'ani da wuri mu kuma irin shekaran nan ne muke kai yara ina jadan dan fan ai ta koya musu waƙoƙi ko a nemo wasu tantance tantance marasa albarka sai ta koya musu rawa da tsalle tsalle ko ba haka nan ne wannan shekarun shekaru ne da kwakwalwar yaro take kwasa abubuwa da dama ba shekaru bane da ya kamata a yi wasa da su shekaru ne da ya kamata a zamanar da shi a nitsa mai Allah a sa mishi alkur'ani sai kaga ya taso kamulalle amma yaro yana tasowa bai san komai ba an kai shi jami'a in irin jami'a in nan ne da ba a koyo komai sai waki waki ai dole yaro ya taso gigi ta ci ko ba haka nan bane kaga yaro yana ta tsalle na so ba ku labarin wani abokin mu da yace zai sa ɗan jami'a nake in baka shawara in dai irin wannan jami'a jami'a ne ba inda ake hada da karatu a jini ba ko ka ce zabi ku je ku cike da uwan shi ya zaman lafiya to ko da ya shiga cikin gida ka san duk sai mun gama wa'azin nan namu matan ta da shi duk sai mun gama ita ce da Allah ya yi saurara kai baka san ta malamin zai yake gari shi ba ka ji mun yayi kawai zai dan wani tabbika yanzu sai ta buge mishi kai yanzu karshe sai yake dan shi sai daga baya da kanshi yanzu yana ce mun wallahi malam na yarda da maganarka yace yanzu ɗana ne in yaga ana rawa da filin sai ce sai ya ga ma baban shi yanzu shine gaban shi yaga yana tsalle tsalle yana rawa cewa ku ya mushe yake tantance ce yayi kyau to gaga ha to kaga aiki ne ga mata su tashi su yi tarbiyyar ɗiyansu ko ba haka nan ba don yanzu za ka samu uwaye mata da dama sallah asuban ma tana musu wahala balle su ta da ɗiyansu su kai su su koya. Koko, suna mazan ba a maganin su. To mata su ke tarbiya, yanzu nan in an ce an ɗaga wata makaranta bayan sallah asuba ta yara, wayuwa za a kai ma. Daga amalan yara suna kwana ba ku barin su su huta bayan sallah asuba, ai lokacin da kwakwalwa ke son hutu ne. Eh, lokacin da kwakwalwa ke son hutu ne. Shi kenan ko, ya ci gaba da kwana, in ya taso sai ya zama musu wani turmi ko ba haka nan ba sai daga to kaji mamman shi ita da kanta take ɗauka shi yana ɗan yaro shekara ka ce shekara biyar ko shekara hudu bayan shekarun nan yaro har ya hada shi alkur'ani sannan imam ahmad bin hanbal sun ce ya kasance ya ci gaba da koyon ilimi tun yana yaro ƙararren ya fara ko bayan ya hadisi alkur'ani da wuri yake tahe-tahe a ƙafa don neman ilimi ya yi tahiya garuruwa daban-daban irin su hijab irin su yaman irin su kufa irin su basara an ce ya yi wata tahiya a ƙasa don neman hadisi guda tahiya a estimation ne babu garanti ta kai kusan ko fili da 2,500 km a ƙasa mu kuma nan wani iya je jami'a da waje yake da ya kowa imani ko ba ko ya kowa zai yi ci gaba ka ji ha a ƙasa za mu za mu ji ya taɓa irin wannan tahiyar neman hadisi guda hadisi guda don ya je samu wani wani malami aka ce malam duka wannan wahalar da kake ga hadisi guda yake to ai bai sani ba ko ta dalilin hadisin ne Allah zai bashi aljanna mu yanzu yau kawai dan kana koya mana arba'una hadisi sai ka ga mana magana ko ko shi dai wai dai ka arba'una hadisi ake ga mana shi wannan hadisi guda yi wannan tayyawa ayyukan sanin kima ilimi ko ba haka nan bane ba mutumin da ke karantar da kai hadisi yana da wata falala a kanka wanda ya kamata a ce ka girmama shi matuƙa ko ba haka nan ba to ka ji irin tahe-tahen da yi yake cewa su za su yi ta neman ilimi ne har zuwa ƙarshen rayuwar shi insha Allah ta'ala to kaga ƙalubale mu kuma gare mu yanzu ko mu yanzu ina muke tahiya a ina muke tahiya yanzu duk karatu sukan ga suna a kulkusa ba sai kai wata doguwar tahiya ba ko ba haka nan bane ba amma har yanzu kamshin nasu ma mun kasa yi kamshin ilimin su ma an kasa samu Kisan babu mota nan da shekara dubu daya sai raƙumi kuma raƙumi ko doki sai wani da wani to ya taso marayi ne talaka kalli irin yawon da ya rinka yi a ƙasa ba don kami ba don ya samu ilimi kuma da ya da gaske ai kun ga Allah ya maida shi abin da ya zama ko duk duniya ahli sunna daga kashi Imam Ahmad bin Hanbal shi kenan daga kashi Imam ahli sunna wal jamaa an yi tafaki shi ne sannan su wane ne eh kaɗan daga cikin wanda suke malumman shi malumai Imam Ahmad bin Hanbal wanda suke manyan-manyan malumai ne shahararru na harko akwai imamu shafi'i rahmatullahi alai ayin musa imamu shafi'i ko? a? malamin shi ne wanda za mu za mu ji imamu shafi'i da kan shi yake cewa bai san wani mutum ba da ya baro a garin sai Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya kai shi ilimi da takatsantsan da tsoron Allah yace shi dai bai gan shi ba malamin shi ne amma shi da kanshi yana tsara mishi bai da kwaɗayi samsan bai da kwaɗayi kai matsayi ma in kace ka bashi Imam Shafi wannan ya taɓa cewa ya taɓa ba wani khalifa shawara ya kamata a samu wani babban malami ya rinka alƙalanci sai ce to malam samu mu da sai ma Imam Ahmad bin Hanbal ya ce a malam ni na zo koyon karatu ne ba na zo ka tsani alƙalanci a wani magana ma ce ba dan girman shi na malamin shi ba ba dan ilimi da yake koyo wurin shi ba da ma ya ɗauke mishi magana a su da gaske suke kawai ai shi ne imam shafi lokacin da aka sako imam ahmad bin hanbal tare ne aka kama su aka fara lika musu kashin nan shi malami yake to a fada ka tashi yana da bayani shi ya fahimta shi kuma yake shi yanzu ma take Allahu akbar za mu za mu tarihi insha Allah to ko an sai imam shafi ɗaya ne daga cikin wanda suke manyan manyan malaman mazhabobi ko akwai wa Sufyan bin Uyayna wanda yake shi ma babban malamin hadisi ne akwai wake sannan akwai abdurrahman sannan akwai yahya bin sa'id al-qattan sannan kuma akwai ɗan shi ha ai kun san ɗan shi wanda muka gan magana yanzu ko to yana ɗaya daga cikin ɗaliban shi kuma wanda suka ai wannan malaman shi akwai zamu zamu ji ɗaliban shi sai ɗaliban Imam Ahmad bin Hanbal. Daga yin ɗaliban shi kawai ya kai kai shiru ba sai ka san bayawa ne ne ba. Wancan su ne malumman shi. Malumai da dama sun koyi karatu wurin shi sun zama na manyan-manyan malumai wanda duniya a yau in ka yi magana kace sun dai insha Allah in dai bata saba ma Qur'ani da hadisi ba za a yaki da ita. na harko imam bukhari ɗalibin shi ne Allahu akbar imam bukhari a yaya ai shi kada yana da ina ka gai ba sai an gai sauran ba ko koko ka ce kai mu shani a ce zano zano muna ilabin ka mu kace tani dalibi na ne na karantar da shi ta ko shi kenan an bari ba sai ka kawo sauran ba kawai ko ba haka nan bane to imamu bukhari ha ha imamu bukhari shine yake da littafi wanda duk duniya bayan alqur'ani ba littafin da yake shi inganci to dalibin shi ne bayan shi akwai imam muslim to da shi kare Allahu akbar shi wani na na hayyaba duniya bai taba koya ba kowa komi ba ai ko kai asara ka san mu yanzu ya kai ma mutanen mu wai wai yanzu masu ilimi bakin ciki ke gare su wai yanzu ya iya wai shi gane ki wai kai ya koya ma la hau ai ba ka da ilimi a shi mai ilimi ai bai ruwa shi mai ilimi bai ruwa shi wanda kaga yana ruwa ilimi to shi karan kan shi bai gama shiga cikin ilimin ba dan shi wanda ya kai mai ilimi shi kullum gure shi ya za a yi ya tara ɗalibai ya karantar da su su sai su yi gaba su koya su ce malamin shi ne ya karantar da su ko ba haka nan bane ba sai dai abu guda ka ce in mutum ya yi ma rashin kunya ko ya yi ma kaza ko amma shi ma duka wannan kai ka ci moriye shi in shi ya ki ci moriye ka ko ba haka nan bane ba to sannan akwai abu dawud wanda yake da sunan abu dawud sannan akwai wa abu zura sannan akwai ɗin shi shi ne abdullahi bin ahmad karatun na sifata sala za ku ji da dama muna cewa cikin masail na ɗan gidan imam ahmad bin hanbal wanda yake mababan shi tambayoyi baba kaza baba kaza baba kaza yana rubutawa sannan nashi ya amfanu da shi kuma ya amfanar da al'umma haka ake so duk in ka zama tare da wani mutum mai ilimi to kai da ke zama da shi ka a zamna kawai a tashi ka a zamna a tashi a abokinka ne ko kaninka ne in ka san ya ji ka wannan ilimin ko ce ya koya maka in ka iya ka shiga ba ko ba haka nan bane ba a yanzu dan zaka koya min ne sai na zo ka ji takare ke daga ji wannan magana ai ka san bai san girman ilimi ba Imam Malik yace ilimi je musu ake ba shi ke zuwa ba aka ibn Abbas yace ilimi je mai ake ba shi ke zuwa ba ya zo ne ma hadisi ne wani wani malami malamin ko da yaso ce kai Abdullah bin Abbas dan uwan manzon Allah ka zo baka ce mun in zo ce a a ni ya kamata in zo saboda neman ilimi na zo wurin ka ko ba ka nan bane yanzu ilabi sai muke ce to sai mi iyo sai san inna hita ba ko mi bace ba ko ma gidan ku dan uban ka tunda ba ko mi bace ba ko ma gidan ku ka ci gaba da zama kai hana idan ka kwana ka zo ka kasa girman mai koya ma karatu shi yasa ko kai karatu bai da albarka yusuf sai yusuf sai in yayi dole karatun shiga aljanna ne to ka bari mana tana ma na shiga aljanna kai shi ya ke na shiga aljanna wai yanzu sai da wai nan karatun shiga aljanna ne ku girman masu koya muku karatu na lakwal ku rike su a matsayin uwaye kan ku rena su ko da kuwa suna cin mutuncinku suna muku kaza suna muku kaza to amma mun rasa wannan wannan lokaci kallon da yake yi to sai in ban shiga kuɗi in shiga kaza kaza kai ke cikin asara shi dai dan tune ka ya riga ya gama na ko ba haka nan bane ba kuma saboda kai gwamnati ba ta hasa biyan shi ko kuma saboda ilimi guda lakwalin da yake koya ba a hasa biyan shi ko yan shi da yake koya ko kenan kai ne in ka tsaya kake da riba kai ne in kaki tsayawa kake da asara to na me a girmama su saboda ni sun cancanci girmamawa kage yanzu daga wannan malaman nashi da aka zana bai kai sai ka san bayani ne ne ake da shi ba kowane manhaji yake bi wurin da'awa ko malumai suka ce ai dangance da aqida ba a magana shine fa imamu ahlus sunnati wal jamaa ko to ai an tsaya nan kawai ko suka ce imam ahmad bin hanbal yusabbitu sifat kama ja'at yana tabbatar da sukufin Allah karatun da muka yi jiya na alari yana tabbatar da sukufin Allah kamar yadda suka zo a bila tahrifin baya wuce gona da iri wala fa'atin baya yi ta'awilin abubuwan kaza ne kaza ne sai ya canza musu dawa wala tashrifin sannan imam ahmad bin hanbal bai zawa ya ki sifa Allah ya rinka kaman tama ita ko rinka cewa a'a ai kaza ne akai kaza akai kaza bai wannan suka ce kuma wala tamsilin sannan bai buga ma musalce musalce da sifofin Allah duk wata sifa da Allah ya baka shi shi yayi imani saboda ni haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ko yake cewa qur'anul Qur'an ma ja'at bihi ko ayatuhu fa huwa al-qayyimul munzal wa jami' ayatu sifat umiruha haqqan kama naqala al-qiyas al-awwal haka ake so duka mu kasance kika ce to wai shi Imam Ahmad bin Hanbal a bangaren addini menene yake sawa a gaba kuka ce abu na farko yuqaddimul Qur'an kuna ji duk abin da yake yi yana dibawa mi Allah yake shi alkur'ani ne na farko madogarin shi suka ce sannan ne yuqaddimu sunna yana gabatar da sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ne eh asaru sahaba sannan yana ni yana kawo hujja da shari'ar magabata kenan kaga alqur'ani da sunna da kuma fahimtar sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa za ku za mu yi wani da muke karantawa sai yake cewa usulul sunnati indana ai at-tamassuku bima kana alai ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu abinda muke ce ma addini a wurin mu shine ruku da abun da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ruku da shi to haka ake so dukkaninmu mu kasance muna gabatar da alkur'ani muna gabatar da hadisi muna gabatar da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan fahimtar kowa ha duk wata aya da ka fahimta in dai fahimtar ka ta saba mata sahabbai to ka bar taka dan taka akwai matsala akwai jiri ciki ko ba haka nan bane ba su kuma wancan mutane ne radiyallahu anhum wa radu an wanda ya haɗu da ƙalubale da sharrabobi da dama a cikin rayuwar shi ta dalilin wannan da'awa wanda kamar yadda yake sananna abu ne duk wanda ya shiga wannan haraka ta karantar da sunna ta karantar da aqida to ya jira duk abin da zai jira ko ba haka nan bane ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablikum mun fitina al'ummar da suka gabace ku dan haka kuma sai an fitine ku haka da maganganu da kisa ai haka suka ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa idan ku dukan ladina kafar kadiba hato manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam to me kake tsammani ga wani wanda bai kai shi ba hmm shi yasa Allah yake ce mishi ma yuqalu laka ai ba wata magana da za a ga ma kai manzon Allah fa shi an ga ma al'ummar da suka gabace ka duk wata magana da kake sani an kahin a ga ma an ga ma annabawan da suka gabace ka Allah yana bawa Allah yana ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakuri wanda akwai isoshi da dama wanda suka faru dangance da gwagwarmayar shi shi Imam Ahmad bin Hanbal kahin nan za mu shiga cikin irin littattafan shi a gurguje Imam Ahmad bin Hanbal yana da wani babban littafi wanda ake ce mami Musnad. Je in aka bincika, aka bincika, aka bincika ko sai a je tantan ne tushe. Muna fahimta, ko hadisi ka gani a Bukhari kana son ka fahimce shi da kyau, ko kuma cikin Musnad na Imam Ahmad bin Hanbal ya fi mai da hankali kan kawo ma ya shirya sahabbai take dangance da kaza dangance da kaza dangance da kaza to bayan musnad wanda musnad inna yana da hadisai a cikin shi sama ga hadisi dubu talatin sannan ga littafin shi wanda ke ga hannunmu usulul sunnah yana da littafi a razu ala zanadiqa wal jahaniya yana da kitabu zuhud yana da yana da yana da yana yana da ɗan littattafai da risalat mabambanta sannan dangance da irin ƙalubale wanda imam ahmad bin hanbal ya haɗu da su abu na farko shine abin da ya faru dangance da cewa ne shi alƙur'ani halitta Allah ne ko kuma magana Allah ne wanda an ba malumai da dama kashi an ɗarme su an musu an kai su gidan kaso da damarsu sun ce sun tuba muna fahimta har malamin shi imamu shafi'i ya yi abin da ake ce matauriya da aka kawo su aka ce ku ne buku yarda alkur'ani cewa halitta Allah bane kuke cewa alkur'ani magana Allah suka ce eh sarki ce su a fara ba su kashi kashi na kirki yace kuma ali ce yanzu imam shafi'i latija ne da ya bugu ya bugu tun da ya ga wanga yaron ya cije ya ga to bari ka a sha kashin gaba daya shi yasa ake son matasa su kama yace to a sauraron shi yana da bayani ce da attaura da injila duka ya zana yace kun ga wanga guda biyar in wanda shi a wurin shi abin da yake magana guda biyar ya tsanyi shi yace dukkanin su halitta Allah ne ba magana Allah bane ba su kuma wa'ancan suna kallon cewa yana nihin eh yana nihin alqur'ani ne da sauran littattafai suke dauka cewa yana cewa su ne maganganun Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta shi da abin da ake ce mami tauriya da shi Imam Ahmad bin Hanbal yayi musu yanzu shi kuma imamu shafi afwan yanzu shi kuma imamu ahmad bin hanbal aka buga aka buga aka ce yaya yace a a har yanzu yana nan wata magana da yayi yake cewa wai kal eh kaifa kaifa alqallahu bi qawlin ma lam yaqulhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai ta ya zan haduwa in mutu in haɗu da Allah da wata magana a ce na gayi to da kuma manzo Allah bai gayi ta ba a cikin addini Allahu akbar aka ce bai bugu ba a ci gaba da bugu a ci gaba da darmi wanda wasu malaman sahi sun ce sai da aka yi sarki kusan uku irin su ma'amun su mu'tasim da su wafiq yana gidan kaso kashin sahe daban da rana daban da mareke daban azaba da yana ganin ta shi kaɗai ya cije to lokacin nan su mai iziya su buhari duk almajirai ne to su ba ta su ba aiki mun gane yanzu kama abin da ya halu aka kama ni yanzu ai ba ta ku ba aiki ko ba haka nan ba dan wani ma cewa za yi wani yace shi ya aka kama ni da aka kama ni da an kira a ce ka sa albani sai ce shi anya ba a rizo sosai yake ganin ki ba misali to an san cewa a a kai su wannan alabu da su misali yanzu ai ni ne nayi magana ko to yanzu janye magana ta ya yi tasiri saman kan taku ne amma duk da wannan ana sa ido mai iziya yace suna zuwa koyon karatu a lokacin littafi cikin wando suke sa shi kana ji cikin wando suke sawa dan ka a gansu sai sun yi doguwar tahiya inda suke zuwa ɗaukar karatu sai sun je su hiddo littafin daga cikin wando duk zuwa ta yi shi sannan ya ɗan sha iska kuma a hiddo a yi karatu sannan ya ka gaya musu karatu su sake sawa cikin wanda ta taho yanzu ha ban ji ba Ibiyar ko? a karatun ko kunga a wannan kadiyar ne ya samu sunan imam ahmad bin hanbal wanda yanzu bayan an sake shi eh bayan wancan sarakunan duk sun tsaye sun mutu ya ki yarda yana ta cin kaso yana ta cin kaso la haula wala quwwata illa billah yana ta cin kaso shaida wani ya hau ahli sunna sai hiddo imam ahmad bin hanbal wanda ya yi mishi kyauta babba ya ce shi bai son kuɗi su shiga tsakanin shi da Allah ha? kana jifa wai bai son kuɗi su shiga tsakanin shi da Allah wanda lokacin da aka zo an ce ana neman shi matar tashi ta biyo shi tana dubin ƙara kama shi ne za a yi ai ba na abu ba ita wannan hanya in dai ka kama ta ko wallahi za a yi ta kama kan ya ana daurewa za a yi ta kama kan ya ana daurewa sai dai irin zuwa gaba kai ma ka ce ka fahimta ko ba haka nan bane to Allah ji kan da kai bi sai ce wallahi ko bindiga za a samu ni ba za ni dawo ba Allahu akbar a yace yana nan kai iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yace ko bindiga za a samu ba zai dawo ba to amma kaga ai ya haɗu da kalubale yayi kaso daban-daban abubuwa daban-daban to haka hanyar ne take kuma Allah yana yi ne yana jaransa ya gani wani ke yi da gaske Allah ya ƙara mana imani to kaji wannan kadiya da ta faru ko da aka zo aka ce mishi ga kyauta daga wurin sarki da ba hakuri da kaza da kaza da kaza yake cewa a'a yake wai hadihi ashaddu min tilka wai wannan kyautai wanda a maida ni gidan kaso in ci gaba da zama da in amshi wannan kyautar ta sarki kana ji wai da ya amshi kyautar farzilan wanda a maida shi gidan kaso ya ci gaba da zama la haula wala quwwata illa billah kuma sarkin hawa dan bid'a bane ba dan shi ya fahimci kadi shi ya sahibi shi mu yanzu malaman ne za su za su ce a kawo kuɗi a yanda sai ka ce to ai kasar ta ku ce kuma ku kawo naku ko ba haka nan bane ba ka ce dole sai ku yi addu'a kuma sai kun kawo wani abu to in kasar ta ci gaba mun kaɗai shugabannin muka ci gaba ko mun ci gaba ba ba ba haka nan bane ba a ce a tsara malamai a ba su kudi a yadda a kahi malamai kasa ta ku ce ku yi adda in kun yi ko ba haka nan bane in ba ku yi ba bala'in in ya zo mu kaɗai zai ci kowa zai ci ko bayan kun yi adda kuma kowa kuma ku kawo gudun mu dole sai aikin ya koma ana yi tsakani da Allah to amma yanzu sun da kowa ya sa akwai faɗi wani abu da zai biyo baya shi ba za a yi ta siyasa cikin lamarin ko ha a yi irin yakin sahabbai ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka ha? kana jifa kai ne sojin yanzu ba magana ake ba wai ka je ka jira wata ya mutu a biya ka ko ka je ka dawo a baka kuɗin mutum a magana ka biya kai ne za ka ba da kuɗi kuma kai za ka ba da rayuwarka iyaka in an je an samo gani masu fa ni'ima in kuma ba ma ka dawo ba to shi kenan to da yake su da gaske kuke sun ma hisan mutuwa ce ko na aba malam mutuwa Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe to kun ga Imam Ahmad bin Hanbal kenan wanda yana daga cikin ɗabi'un shi malumai suka ce yana da taka tsantsan kwarai aha sannan kuma yana da gudun duniya sannan imam ahmad bin hanbal ba mutum ne ba mai yawan surutu suka ce bai da surutu sannan kuma imam ahmad bin hanbal suka ce mutum ne wanda yake da tsananin tawadu bai ma san ya nuna shi wane ne mun yanzu so kake dai inda ka je sai an gane kai wane ko ba haka nan bane ba dai inda ka zo wata rana muna zaune can cikin yan sandikan nan wasu suka zo yanzu ko da suka zo to ni dai kohon gidana ne yanzu sai suka ga akwai aiki biyan wurin to ni ba masu wane ne su ba yanzu shi kuma wanda ya dawa shayi ya san su wane ne su ni kuma gani na zo ina zawa sai shi wancan yana jiran a miƙa mai shayi yanzu sai aka ɗauko shayi aka miƙa min sai daga baya da aka miƙa mai shi a sebon sai daga baya nake ya ne ake ta a yi ɗan sandika ne mutanen ne shi yanzu yi mamaki da yake ta za a yi kamar shi ya zo wuri a yi zura hannu a miƙa mai shayi ni ba ma san mai ruwa ba misali to yanzu kage shi waɗansa wai yanzu wai so yake dole in je wuri sai ya nuna a shi yanzu wani ne kai ne ba kowa ba kai ha ba kowa ba shi ne ko ba haka nan ba wanda wata kila cikin wanda kake shugaban ka akwai wanda sun hika ilimin sun hika takarda ko ba haka nan ba amma sai ka zo ka yi ta daga ai daga ka hada ma da ita to haka zaka samu a ma'aikatu daga an ce kai ne chef ko kai ne director ko kai ne DJ so kake in ka zo kowa sai ya nuna kai ke sama da shi ba daidai bane ba matsayin na Allah ne ya tsaka bai yi shawara da kowa ba zai iya tuke ka bai yi shawara da kowa ba ko ba haka nan bane ba nan da dan kwana kai ka dan ba zuma ake magana din Niger to ake kai ba zuma ko ba haka nan bane ba yanzu tsoron ma kake ka ga sunan shi ko wannan ba aya bace ba ito imam ahmad bin hanbal yana da tawazu ƙwarai kai ma ka zama haka nan wani mai kuɗin so yake shi ma duk inda ya wuce sai an ce shi ne ko ba haka nan ba kowa sai ɗan kaɗan wanda Allah ya marama in malami ne so yake duk inda ya wuce sai an ce gashi can wurin ko ba haka nan ba sai sa dole bari ya nemo riga guda bakwai ya sa da rawani a rulo guda ga kan shi ko ba haka nan ba da inda ya wuce ana Allah shiga wata Allah shiga wata to sai ni wannan ba dabi'a bane mai kyau Allah subhanahu wataala ya tsare mu sai aka ji magabata Imam Ahmad bin Hanbal cewa yake ma ka sauko hadisan yace ban rubuta wani hadisi guda ba illa wa qad alimtu bihi fa ce sai da aiki da shi an cewa ya hadace hadisi kusan miliyan guda to shine yace ba wani hadisi guda wanda ya sani ya rubuta shi sai da ya aiki da shi mu kuma yanzu sai dai ka karanta hadisin ka diba in ba mai kallon ka kalli ke littafin ka ya gaba ko ba haka nan bane ba shi ne ko imam shafi ko wani karanta hadisi aka ce malam ka aiki da wanga hadisi yace daga coci ka ga na hito yace ai su ba su karatun hadisi sai dai aiki da hadisi su za su karantawa ne kuma su yi aiki ba wani hadisi da yake ji ya mai nauyi ba wani hadisi da yake ji shi yanzu bai iya bayyana shi inda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka jiha idan shi duk hadisin da ya sani to sai yayi aiki da shi to wannan shine ahlus sunna in ka sa hadisi ka aiki da hadisi mu yanzu da ahlus shinshina sun yi yawa a to mutum ne suke aiki da wani hadisan kaji ha to akwai wacce su shi wanda suke masu mahimmanci da na so mu yi bayani kansu to saboda an ce lokaci yayi za mu saurara wa kenan zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rashe mu ida sakawo kisoshin kai tsaye in lokaci ya ishi ya isa sai mu shiga cikin karatun littafi abinda muka karanta na daidai Allah ne ke roƙo ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana na'am ina akwai masu tambaya ko wurin da aka ji mun kuskure sai a tunatar da mu insha Allah
tambaya ta farko ce assalamu alaikum malam malam yana tambaya akan wani abu da yake faruwa a koyar mu idan mutum ya mutu ba ba a mai sallah a gida ko a masallaci yace sai abu ne sai an ji makabarta yake ne shi hakan ya halitta daga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sun da ce kawai shi ke da bari mu sassauta ai kawai yake ko idan ka ga ai kawai kawai ce wannan ba daidai bane ba za mu zo yana daga cikin in muka yi da sifatu salatu sahin da za mu kawo shi ne ahkamul jana'i ta muhammad nasuddin albani saboda mutane da yawa tun daga birnin har ƙauye za ka ga an jahilci abubuwa musamman abin da ya shayi harkar gawa da sauransu ba a yi sallar gawa a makabarta ba daidai ba ne ba na'am wallahu ta'ala ala wa alam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam yace malam ne hukuncin tabba da da kuma tabba wanda ake kuma da yace menene hukuncin tasbaha kalli kenan wanda ake ja da kuma wanda ake dannawa dukkan su shegantaka ce ba wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shegantaka ce amma ka ce akwai sabani to ka rike sabani ka ba shikenan ba mu dai wanda ya tabbata daga annabi ya ishe mu kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam magana gaskiya ni kyamar sharbi nake yi ina kyamar shi ba komai yasa nake kyamar shi ba tun da naji an ce annabi sallallahu da hannu yake tasbihi to sai naga in dai ina son rabota kawai yi tasbihi ga hannu sai na yi jin daɗi ina tasbihi ga hannu saboda ina da yaƙini ina da sakankan cewa cewa ga wanda nake koyi da shi ko ba haka nan bane to amma in na rike tarbi asali ba ma namu bane musulmai arawa muka yi ko to shi yasa ni dai iya abin da na fahimta kawai rike tarbi ba karantarwa musulunci bane ba Allahu ta'ala ala wa ala in ma kana da naka ka kira shi ko ba haka nan ba ko kuma ka yi wa da shi ladan kana da ko a Allah da
aiki mana da wani wani ya zai kai kuma da zai kai kawo da zai kai da shi mana nan ta ga kira ba
hmm kalbi ne sai kaso yana ja mara albani ya amshi kalbin ya tsara ce ƙarya kake muna nan ba ka bacewa to haka ake so to yanzu da Allah ne amfanin ka karanta hadisi an ce annabi yana tasbihi da hannu kai kai da kalbi magana ta gaskiya Allah ya tsare mana imanin mu hmm akwai sauran lokaci ta yi daidai ko ha mahauda subhanallah to abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana ya Allah muna roƙonka ka azauta mu da ikhlasi cikin ayyukanmu ya Allah ka raba mu da riya da munafici ya Allah muna roƙonka laifikanmu manya manya da kankana da sune suka yi yawa ya Allah ka yahe mana ayyukan da muke na alkhairi ya Allah su ne masu karanci ya Allah ka karba daga gare mu ba da halin mu ba ya Allah muna roƙonka arzikinka duniya da lahira ya Allah kai ne mai arziki ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka raha mana asiri duniya da lahira ya Allah dukkanin mu muna da matsaloli muna da damuwoyi daban-daban kuma Allah ba wanda ke yayi damuwa sai kai ya Allah mun yi imani gare ka ya Allah ka yayi mana ya Allah ka raha mana asiri duniya da lahira ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi Allah ka yayi mai ya Allah ka yi gafara ga uwayenmu wanda suka rasu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya mu kuma in ta mu tazo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka ka rayar da mu ahlus sunna kuma ka kashe mu ahlus sunna ya Allah bayan mu ma ka tada su akan tafarkin sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ko bayan rayuwar mu ya Allah ka tsare mana bayan mu ka su hada cikin bidiyoyi ko kuma shirke-shirke Allah ka zama da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashe al'umma musulmi baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.